أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن كفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فاضوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القطب المختوم وبرزخ المحمدية وقطب الأقطاب الشك السيد أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشف الإلباسي الشك السيد إبراهيم إنياسي ورضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإن خفتم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النصاع مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم zalika adna Allah ta'ulu Allah subhanahu wataala ya ci gaba da yi mana bayani akan abin da ya shafi sha'anin sha'anin mata da kuma abin da ya shafi sha'anin marayu dai hasali abin da ya shafi sha'anin marayu dan shine abin da ya dauko maganar har ya zo kan magana abin da ya shafi sha'anin aure din sai Allah subhanahu wataala ya ce wa in khiftum in kun ji tsoron Allah tuqsidu ba za ku iya yin adalci ba bisa abin da ya shafi sha'anin marayun nan, nazalat wannan aya ta sauka, na nazalat hazil ayatu, wannan ayar ta sauka ne lamma ta harraju yayin da suka ji kyama suka ji rashin daɗi, suka ji suka yi shayi min wilayati ya tama daga jibintan al'amuran marayu. Wa kana fihim man tahtahu al-ashru aw samanu a cikin su akwai wanda zaka iya samun mata goma a karkashin shi ko takwas. min al'azwaji na daga mataye, fala ya adilu bai na hunna kuma baya yin adalci a tsakaninsu, kana wahidon ɗaya yakan kasance inda husamanin guda takwas min al-yatama na daga ainihin marayu ya tazawwaju hunna yana aure yana aure da su yana auren su li annahu saboda shi la kulfata lahu babu wata wahala da ke tare da shi bi tazwijihinna da auren nasu wala yudihinna haqqahunna kuma baya ba su haƙin su la fil mali ko a cikin dukiya dukiyar shi wala fil qasami ko a cikin kasan su raban su da iyayen suka mutu suka bar musu iyaye na mutu na bar mai marayu a hannunsa inda mata a cikin marayun kawai sai ya aure su ya aure su ya rike su kuma ya rike dukiyar nasu sallah cewa hadha jawru akwai da yawa ma daga cikin su wanda ba ma su su in marayun mara suke aure ba ma suna auren su don suna sha'awan zaman da su bane bal suna auren su ne kawai don dukiyoyin da iyayen suka ba musu to sai zama to sun aure su don wannan sai zama to suna zaluntar su wa haza jawrun wannan zalunci ne zaluncin ma kuma a fili fa qala ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wa in khiftum in kun ji tsoron Allah tuksidu ba za ku yi adalci ba Allah ta'dilu ba za ku yi adalci ba fil yatama cikin sha'anin abin da ya shafi marayu fata harrashtum kuka ji rashin daɗi kuka ji shayi min amrihim daga sha'anin marayu fakafu aidan kuka ji tsoro dada Allah ta dalo bainan nisa'i kuma ba za ku iya yin adalci tsakanin mataye ba in na katumuhunna in kuka aure su to abin da za ku yi kawai fankihu ma'ana tazawwaju ma man abin da ɗaba lakum ya muku daɗi ya kwanta muku a rai minan nisa'i na daga mataye kar ku auri matar da bata nutsun muku ta kwanta muku a rai ba saboda mene saboda da yawa kamar yadda na faɗa a baya ba suna auren su ne ma don sha'awan auren nasu ba bal kawai suna auren su ne kawai don dukiyoyin da ainihin aka bar ma yaran sai zamanto sun aure su sun rike dukiyoyin a hannunsu sai zamanto ba sha'awan ma auren suke ba izan la ta tazawwaj li yatama to dan haka kakka auri mareniya allati wacan nan da la ragaba talaka fihi na kajigo wanda baka da kwadayin zama da ita baka sha'awan zama da ita bal tazawwaj ma tsaba laka minan nisa'i ka je ka duba ka ga matar da ta maka daɗi ta kwanta maka a rai na daga mata yadda kake bukata ka aura in ka tashi zaka aura masna ka auri biyu lokacin zaka aura auri biyu ma in kana da yanayin auren guda biyu in shi ta in kaso tazawwaji isnataini isnataini ka auri biyu biyu mana kowannen ku ya auri biyu wannan ya auri biyu wancan ya auri biyu duk wanda zai aura ya auri biyu kawai in ma ma bim ba shi ma ba wasu lasa ku auri salasan salasan kowannen ku ya auri uku uku duk wanda zai aura ya auri uku uku ma da an bashi wannan daman waru ba kai in ma uku uku ba su muku ba ku auri hurhudu kowannen ku ya auri hurhudu arba'an arba'a shine hurhudu wala tazidu ala zalika amma kar ku kara akan mata hudu shari'a musulunci bata baiwa musulmi daman kara mata akan mata hudu ba sai dai in in kuyanga ce kuyanga kwarkwara su ne bai ake ce ma bayi su gonan dama ba auren su ake yi ba siyan su ne ake yi ana siyan su ne ko a baka kyauta ko dai ko a samu gani masaudan yaki ta hanyar dai mallaka da irin wannan to idan akwai wanda zaka samu yana da mata biyu ko uku ko hudu yana kuma da kuyangu kila biyar ko shida ma wannan duk musulunci ya ba da dama amma in dai mace ce da sunan mata aure musulunci bai baka damar ka wuce guda hudu ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne yake da khususiyar ya aure sama da haka shi kadai yake da khususiyar ya aure sama da haka sallallahu alaihi wasallam na'am yajuzu lil mar'i yana halatta ga mutum an ya tazawwaja wahidatan ya aure mace daya aw sanataini ko ya aure biyu aw talatan ko ya auri uku aw arba'an ko ya auri hudu amma fa in khiftum Allah ta'dilu in har kuka ji tsoron in kun aure mata biyu ko in kun auri uku ko in kun auri hudu ba za ku yi adalci ba haza bi shartil adali auren mata biyu ko uku ko hudu da sharadin adalci ne fa fa in khifta in ka ji tsoron min gairil adali cewa ba za ka yi adalci ba idan ka ji tsoro daga rashin yin adalci to fawahidatan in an kihuha ku aure daya in ka ji tsoron cewa ba za ka iya ma mata adalci ba in ka aure biyu to ka aure daya au in ka tasaru ala ma malakat aymanukum ko kuma ma gaba daya kyale magana auren ka takarta bisa bisa ka takaita bisa abinda daman ka ta mallaka na bayi da ku yanke in kana da su shine min al-ima'i na daga bayi dalili iz laysa lahunna min al-huquqi ma lizawjati saboda su bayi ba su da haƙoƙi haƙoƙi kamar yadda matan aure suke da shi yana nauyin nauyin haƙoƙin macen aure karshe ba haka da bayi da kuyange ba saboda idan ba za ka iya yin adalci ma wa macen da za ka aura ba to kyale magana auren wadatu da wadatu da bayin da kake da su sai su zamo maka ya zamanto in kana da bai wata hanyar siye ko kuma duk ta yadda ma ka mallake ta duk ta yadda ma ka mallake ta saboda ita baiwa ƴaƴan baiwa idan dai taka ce wato abin da musulunci bai cika so ba duk da ba haram bane shine ka auri baiwar wani zaidu na da baiwa kai sai ka aure ta ƴaƴanta ba ba naka bane kana zaune mai gidan mai mai baiwa zai yi sallama ta assalamu alaikum wa alaikum salam malam ka dabara nan ce yana nan to gaisa ce dama yaran nan ne nazo zan kwashe su zan kai kasuwa yaran yaran ka ba kaga wannan abu bai abin da ba shi sa ba haram bane amma musulunci bai bai cika son mutum ɗaya aure baiwa ba yawwa amma idan taka ce bai wakka ce mallakar ka ce ya zama to ka kwanta da ita to ɗanta ba bawa bane shi yawa ɗanta ɗa ne yawa ɗanta ɗa ne saboda zaka samu da ya dama zaka samu masu masu sarauta haka manyan masu sarauta na gargajiya gargajiya haka samu suna da bayi har har malamai ma wasu daga ciki manyan malamai akwai ɗaya ɗaya ɗaya su zaka samu suna da bayi irin wannan wasu ma sai kaga yayan bayan su suke zama wani wani abu a gidajen nasu saboda su ‘ya'ya ne ba bayi ba ne ba, to wannan shi ne abin da musulunci yake magana a kai. nam zalika adna to wannan shine yafi kusa aqrabu shi yafi kusa Allah ta'ulu bisa cewa ba za ku yi zalunci ba ta juru ba za ku yi zalunci ba saboda shi musulunci kullum baya son abin da ake kira zalunci kullum musulunci yana fada ne kullum musulunci fada yake yi da abin da ya shafi sha'anin zalunci
وآتوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
نعم وآتوا النساء صدقاتهن نهلا فإن دمن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا الله سبحانه وتعالى ce wa atun nisa ku bai wa mataye sadaqatihin na sadakokin su jam'u sadaqati shine jam'i na sadaki shine muhur muhurahunna shine sadakin su nihlatan bisa dadin rai a da'an bayarwa a diyatan an ɗibi nafsin bayarwa bisa daɗin rai. Kanu ya ta zauwa junan nisa a da sun kasance sukan auri mataye, wala ya fa'una lahunnal muhura sai su hana musu sadakin, sai musulunci kar ku yi haka. Kar ku yi haka, kar ku riga auren mata kuna hana musu sadaki. Wa kunna haka nan su kansu mata a wannan lokacin, yi zawuji na bana ta hin hemata ta ba da daman a ɗaura auren ‘yarta. waya a kulla sai su cinye ma siƙal ilayhi na min almahari abin da aka baiwa ainihin su ƴaƴan sadaki sai su cinye su iyaye mata din idan misali zama to ba ubanta haka sai zama to uwarta ce za ta sa wani dan uwanta ya daura auren yarinyar naka ba ta sadaki sai cinye sadaki ba haƙƙin uwa bane ba haƙƙin uba bane haƙƙin yarinya ne yawa sadakin kowace mace haƙƙin ta ne saboda ka a ba ta sadakinta in wani abu za a siya mata da sadakin fanima to wance ga sadakin ki an kawo to shikenan ko a siya mata wani abu wanda za ta amfani da shi a daki ko a siya mata wani abu da ya zama to dai ita ce ta amfana da sadakin sai in ita ce ta dauka ta ba duk wanda kuma ta dauka ta bayar ta ba bayan nan shikenan shikenan bayan wannan saboda kama a baiwa mace sadakin ta fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsa idan ransu ya ji daɗi daga wani abu daga wannan sadakin suka dauka suka baku tamizin wannan tamizi ne muhawwalun an fa'ilin fakuluhu to ku ci hani'an bisa kasancewar shi halal mari'an mai daɗin haɗiya ku ci a natse in dai su suka ɗauki sadakin da kasu suka baku mahmudul akibata abin ya ban mawa ƙarshe ma'ana la darara lakum ba wani cuta a gare ku fil akilati a lahira in su suka baku amma in ku kuka hana su to kun ci haramun na'am
ولا تعتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا سألتي آه ولا تؤتوا كركو باير ayyuhal auliya'u ya ku majibinta lamarin ainihin ‘ya'ya marayu bayan mutuwan iyayensu, kar ku baiwa asufaha a wawaye su ne almubazziri na almubazzarai minar rijali na daga mazaje, wanne sa'i da mataye wasu diyani da yara ƙanana amwala kuma kar ku ba su dukiyoyinku. ai amwala mu abinda alqur'ani yake nufi dukiyoyin yaran yake nufi amma hejin gina ma dukiyar ga kanka kai mai rikewa dalili wai saboda a dada ciyar da kai cewa ya kamata ka kiyaye dukiyar nan kamar yadda zaka kiyaye taka shi yasa musulunci ya ce amwalakum al yatim shi maraya ma dama lam yablug rushdan matakar bai kai munzalin yin hankali ba yasluhu litasarrufi wanda zai iya yin tasarrufi zai iya jujjuya kuɗi fimali zai iya tasarrufi mana zai iya jujjuya fimali cikin dukiyarsa ya zama to ta karu ba za ta lalace ba ma da masu muddin yana nan a matsayin wawa to la tudfau ilaihi almalu ba za a bashi dukiyar shi ba Allah sai a sai mufassir ya ce adafal am adafa amwalal yatama sai Allah ya raba dukiyar marayin ma ilal awliya zuwa ga masu kula da dukiyar da ta akudi riayata dan ya da karfafa musu wajen kiyaye dukiyar Allah tijalallahu ita ce wannan dukiyar da Allah ya sanya lakum a gare ku kiyaman kuna masu tsayawa mata kuma mata kuma bi shine kuna masu tsayawa da kula wannan dukiyar da Allah ya sa hannu kuna masu tsayawa da kula da ita sai dai abin da za ku yi warzuquhum ku riga azurta su ku riga azurta su fiha a cikin wannan dukiyar ma'ana atqimuhum minha ku riga ciyar da su daga wannan dukiyar amma za ku riga yin kasuwanci kar wannan ciyarwan ya cinye dukiyar kafin ya su girma yau za ku riga tasarrufi da dukiyar Na'am za ku riga sannan waqsuhum sannan ku riga tafatar da su. Wa qulu lahum ku riga faɗa a gare su qawlan ma'rufa zance mai kyau. Ku riga kai musu zance mai kyau. Iduhum ku riga yi musu alƙawari idatan jamilatan alƙawari mai kyau. Bi sa'ihim amwalahum cewa za ku ba su dukiyar su idza rashadu idan sun girma sun yi hankali. Na'am wa sallallahu alaihi وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا
وابدلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فارفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكب أن يكبروا ومن كان ف... ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا Allah ya ce wa batalul yatama to ku riga ikhtabarul yatama ku riga jarab ku jaraba marayin a lokacin da za su za ku ba su kuɗin qabla al bulugi kafin su balaga aw ba'da al bulugi ko ba ma ko bayan ma sun balaga din ko bayan maraya ya balaga dukiyar dukiyar sa na hannunka ba kawai kiran shi zaka kace eh to wani kaga yanzu dai alhamdulillah ka girma saboda haka ga kuɗinka da babanka ya bayar ya, ya bari a hannuna ga su dama miliyan goma ne ga kayanka a kakku haka. A, ko, ko kafin balagar tasu ko bayan balagar tasu duk kakku haka, ku jaraba su fidi ne cikin sha'anin addinin su tukuna. Kira shi zaunar da shi, wani ito, yau ne kaga babanka shekara kaza da rasuwa to Allah ya ji ganshi Allah ya fi mai kaza kaza. Yi mai tambayoyi game da sha'anin addini first. Ka tambaye shi game da sha'anin addini, ka je ina ya kwana ina ya tashi. ya aka yi wajen abin da ya shafi sha'anin alola tsarki alola sallah da sauran waɗannan ni ya sani ya ya zamantakewar shi da al'umma ya kaza ka jaraba shi dai jarabawa ta kowane bangare ka san bai da damuwa gwargwadon abin da ya zama wajibi akan shi ya sani na addini saboda kullum na faɗa na nana ta ka zama malami masanin fannoni kaza fannoni kaza zalika fadlullahi yutihi man yashau musulunci bai dora maka ba ba musulunci bai dora maka kowa sai ya zama malam ba iya abin da musulunci ya dora maka gwargwadon abin da za ka yi ibada. Allah ya dace da mu. To bayan nan, bayan kun gada sun addini wata sarrufihim fi ahwalihim da kuma yadda suke jujjuya al'amuransu da yanayin zamantakewarsu. Kai ɗauko ma ɗan wani abu daga ciki ka ba shi sai to ga yanzu ga wannan ya ka ɗauki wata ‘yar dubu ɗari biyar ka ba shi ka ce ga wannan cikin da dukiyar da babanka ne ya bayar ya bari ya mutu ya bari wanda ake kula ma da ita. shikenan gaba shi kakka saji kakko misali miliyan goma ne kamata bai shi ka ci gaba da sabga ka kawai a samu kama wata wajen wata ɗaya ko biyu ko uku ma ko hudu ma sai ka kira shi bayan an gaisa ce wane kuɗin nan ku da na baka dubu ɗari biyar ɗin nan kwanaki ne kai da su ce maka eh ya sai wando na dubu talatin da biyar ya sai rigar dubu arba'in ya sai takalmin dubu takwas da ɗari biyar ya sai gilas ɗin dubu ashirin ce to to madalla to kaga dai wannan mahaukaci ne kawai ko ba gaba yawo har yau yana nan da wawa ne a sai ce maka ai da ka bani dama akwai wani aboki na yana dan harkan kaza to sai na je na same shi sai ce to sai na ce mai kaga wani abu aka bani cikin dukiyar mahaifina sai na ce to wani ko a cikin kasuwancin nan naka in dan ƙara maka wani abu ko da ƙarshen wata ko ƙarshen sati sai mu rika dan yin lissafi kana bani wani abu kaga wannan ya fara hankali yawa to in yaso ya ce to dama dukiyar baban naka kaza kaza kaza to sai mu ji ya za a yi wajen bayarwa kamar yadda aya za ta gaya mana a nan gaba to hatta idza balagun nikaha har su kai munzalin yin aure saru ahlan lahu su zama to sun cancanci yin aure din bil ihtilami ta hanyar yin mafarki aw sinni ko kuma shekaru wa hiya istikmalu 15 sanatan shine idan suka kai shekara goma sha sha biyar idan suka kai shekara goma sha biyar haza mazhabu shafi'i shekara goma sha biyar dinnan mazhabu imamu shafi'i ne dalili shi asalin mai tafsirin ba shafi'i ne tunda ai jalalaini ne shi yake karantawa yau dalalaini yake karantawa shi kuma jalalaini suyidi ba shafi'i ne to duk da yake tafsirin bayan rubuta suyidin ya samu hidindimu da malamai suka mai na wasu mazabobin ma ka kamar shi Allah mata sawi da yazo yayin ma tafsirin hashiya shi kuma ba malike ne yawa shi kuma shaushi ma nan da yake karanta tafsirin ba sha ba malike ne shi ne sai to kaga shi mai tafsiri zai kawo mazaban shi ne to a mazhabin Imam Shafi'i shine shekara goma sha biyar su shine suke iznar balagan yaro. Au samaniya ta ashara aman ko ko shekara goma sha takwas. Aza mazhabu Malik wannan shine mazhabin Imam Malik da Abu Hanifa. A mazhabin Malik da Abu Hanifa yaro ya kai shekara goma sha takwas shine alamun balaga. Au balagul huluma ko kuma sun kai munzalin su yi mafarki ko sun kai munzalin yin mafarki. To shine wannan ya nuna sun balaga. Fa in anastum shine absartum minhum rushidan in kun ga alamar shari'a sun yi hankali sun natsu a wannan halin to salahan fi dinihim wa malihim kuka ga su natsatsu bisa sha'anin addini natsatsu bisa sha'anin zamantakewar su da kai kawan su sannan da kuma irin yadda suka kula da wancan dan duke da kuka ba su dan kadan din nan to a wannan halin fadfa'u ilaihim amwalahum ku ba su dukiyar su gabaki daya wala ta'kuluha kar ku ci dukiyar marayu ayyuhal awliya'u ya ku majibinta lamarin marayun israfan ta hanyar barna digairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba wa bidaran ko kuma ku cinye dukiyar da gaugawa mubadiri na ila infaqiha kuna masu gaugawa ku ta ciyar da dukiyar kuna almabazarci makafata an yakbaru wajen tsoron kansu girma rushidan su kai shari'a fa yalzamukum taslimuha ilayhim mika musu dukiyar ya lazamce ku kar ku yi haka yau ku rike dukiyar a natse cikin kulawa wa man kana min al awliya'i ganiyan duk wanda ya zama to mawadaci cikin wanda yake kula da dukiyar marayu akwai dukiyar marayu a hannunka marayun nan ƴaƴan kannanka ne ƴaƴan yayyinka ne ƴaƴan waye naka ga dukiyar su a hannunka to idan kai mawadaci mawadaci ne falyastaqib to ka kame kar ma karkacin komai a dukiyar duk abin da za a yi ka ɗauki dukiyar misali ka sa a cikin naka kana kasuwanci da shi to duk abin da za a yi karka ci komai daga cikin abin da ya shafi wannan dukiya shine Allah ce wa man kana ganiyan min al-awliyai falyasta'fif wa man kana min al-awliyai ganiyan falyasta'fif duk wanda ya zama mawadaci to ya kame kai ci dukiya ya ifu amma yatim ya kame daga dukiyan marayu wa man kana fakiran duk wanda ya zama to matalauci ne ba shi matalauci ne ga kuma dukiyar marayu a hannunsa to falya akul bil ma'ruf zai iya cin wani abu a dukiyar amma fa da kyautatawa ma'ana akwai dukiyar marayu a hannunka sai zama to kana juyawa to sai ka kwatanta abinda kake juyawan inda wani ne zaka baiwa nawa ne za a rika bashi lada kaza za a rika bashi lada to sai ka rika cire wannan gwargwadon ladan yau sai ka rika cire wannan gwargwadon ladan shine da kadari ujrata amali gwargwadon ladan aiki shi fa iza da fatum ilaihim ilal yatama to a lokacin da za ku miƙa zuwa gare su marayin nan amwalahum dukiyoyinsu fa ashidu alaihim ko kafa shaida akan su kar ka ce ka kira su daki kawai to wani eh to yanzu fa ga kuɗin ku ko ku bani akan tura muku a aka kai haka nemo shaidu to alhamdulillah su wani ne dama ka san da ƴaƴan yayana ne ko ƴaƴan kanina ne ko ƴaƴan kanwa ko dai ko dai ko dai yau wato yanzu lokaci yayi zan mayar musu da dukiyarsu to shine na kira ku don ya zama ku zama shaida cewa na mayar musu a kafa shaida ai komai sannan sai ka mika musu dukiyarsu yau ku kafa shaida annahum tasallamu cewa su sun karbi dukiya wa kafa billahi Allah ya isa hasiban bai kiyayewa hafizan mai kiyayewa li a'mali khalqihi da ayyukan bayinsa wa ma- wa muhasibihim kuma Allah ya isa a matsayin mai musu hisabi wa nazala wannan ayat da zamu karanta ta gaba ta sauka ne raddan dan Allah ya raddi lima kana alaihi jahiliyatu naga abinda mutanen jahiliya suke akai min adabi taurisin nisa'i rashin baiwa mata gado wata gari da kananan yara wato mata a a kafin zuwa musulunci ba su da wani gata ba su da wani gata kai su ma ba su wuce a gaje su ba ba ma ba su gado ba su ma ba su wuce kayan gadan ba a raba da su haka tashi eh to babanmu ya mutu eh, ya bar mata kaza to kai zai da dibi biyar kai amru dibi uku a wancan lokacin haka musulunci ya zo ya samu su sauraka musulunci ne ma mata gatan da babu wani addinin da ya musu sauraka wannan abin ya sauka raddi ga waɗanda ba sa baiwa mata gado da kuma ƙananan yara sai musulunci ya sauka yake raddi akan wannan ka karanta ne?
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
للرجال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا الله يقول للرجال يا تبتك مزاجي الأولاد سوري آئي مزا والأقرباء إذا مكسنتا مزا نصيب حظ سنا دربوه mimma tarakal walidani da daga abin da iyaye su biyu suka bari uwa ko uba wal aqrabuna ko kuma makusanta suka bari al mutawaffawna waɗanda Allah subhanahu wataala ya karbi kwanan su saboda shi zai iya yiwa mai gado ba uwa bace ta bari ba uba bane dan uwa ne ko ba ka ba ƴaƴa suna da gado ƴan uwa suna da gado kamar yadda dai musulunci ya fassala ya ware mana dalla dalla sannan mimma tarakal walidani ne daga abin da iyaye suka bari wal aqrabu dan na mun karanta shi sannan walin nisa'i nasibu mata ma suna da nasu rabon mimma tarakal walidani ne daga abin da iyaye suka bari mutun ya mutu ya bar yar shi mace tana da gado wal aqrabuna ko kuma ƴan uwansu suka bari yawa mimma qalla na daga abin da ya karanta minhu almali na daga dukiyar nan ko mi kankanta shi kuwa au kasura ko abin da ya yawai- ya yawaita ko mi yawan dukiya kuwa a raba a bata nasa kamar da musulunci ya raba ana tare ja'alahu Allah wannan Allah ya sanya shi nasiban ainihin rabo ne mafrudan abin yankawa a bai kowa nashi maqtu'an bi taslimihi ilaihim yawa abin abin yankawa da mi- mika shi ai zuwa hannun dukkan ma'abota wannan rabon wani za a
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا
وإذا وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا آه، وإذا حضر القسمة الميراث يا يندا suka halarto suka zo wajen rabon gado suwa ulil qurba ma abota kusancin mamaci za a yi rabuta kace to a kira zaida a kira amru a zo za a yi rabon dukiyar misali wan baba ko kanin baba da sauransu ya mutu ya bai aya ya bar mata ya bar iyayen shi wan shi na da sisi ko kobo sai dai kuka rashin kanin shi kawai kanin shi na da ko sisi A'a, sai dai kuka rashin kanin shi kawai to sai aka kira su suka halarto wajen ra- rabon gadon nan su ne zawul karabati mimman la yarisu ‘yan kusa waɗanda ‘yan kusa kusa da mamaci amma kuma a ka'ida ba su da gado to me za a yi waliyata ma ko ko wasu marayu na wani waje sai suka suma suka halarta wajen wannan rabon gadon wal masakin ko kuma wasu miskinai waɗanda ba su da shi sai suka halarta wajen wannan gadon farzuquhum minhu to kudan ba su wani abu kudan azurta su daga cikin wannan abu shay'an qabla al-qismati a dan dauki wani dan abu dan kadan a ba su kafin rabo din wa qulu la- wa qulu ku fada ayyuhal awliya'u ku ma ma abota jubuntar lamarin marayu da dukiya ke hannunku lahum gare su su marayun idza kana alwarasatu sigaran in ƴaƴan da ke mallakar dukiyar yara ne kanana kaulan ma'rufa ku ga musu zance mai kyau bi an ta'tazaru ta'taziru ilayhim sai ku kawo musu uzuri ku ce to wannan fa Allah ne ya ce a dan ba su wani abu annakum la tamlikunahu wa annahu laysa gari cewa wannan duke fa ba namu bane naku ne amma Allah ne ya ce idan sun dan halarta a dan diba dan wani abu a ba su ana ganewa wani wasu malamai suka ce wa haza qila innahu mansukun wani wasu malamai suka ce wannan an shafe shi babu wannan hukuncin kar ai haka wa qila la wasu suka ce a'a hukuncin har gobe yana nan walakin sai dai ta hawanan nasu fi tarki mutane sun sun mulakata ne kawai ba sa aiki da shi wa alaihi to a bisa wannan zancen tun da an yi sabani wasu sun ce an shafe wasu sun ce ba a shafe ba fa huwa nadabun to ba dole bane har a hakan tunda wasu an yi samu kaulaini an samu zasu suka biyu to ba dole bane an so ne wa an bin abbas wajibu shi ko abdullahi dan abbas ya ce wannan magana wajibi ce kawai in dai hawa su kan halarci wajen raban gado na daga makusantan mamaci wanda ba su da gado to a dan dauki dan wani abu dan kadan a cikin wannan dukiya a dan ba sa shi to ku ya hakuri kun ga ya mutu ya bar wani ya wani bar wani su ne magadan shi ana tare to shine wal yaksha
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا لا لا يونجاو حنكلي yace to wal yakhsha yakfa lallai su ji tsoro su kiyaya ala alal yatama bi sha'anin marayu su wa kenan allazina law taraku waɗannan da da su ma mutuwa su za ta zo kusa su bar ai karabu an ya taraku waɗanda suke dab da su bar min khalfihim a bayan su ba da mautin bayan su zuriyatan su bar zuriya mana ku da Allah ya sanya wasilcin ƴaƴan wasu a hannunku kuke kula da su kuke tunanin kuma za ku mutu ku bar naku to ku kiyayi suke tsoron za su mutu bar zuriyatan ƴaƴa bi afar raunana su ne auladan sigaran ƴaƴa ƙanana khafu alaihim diya'a suna jin tsoron kar su ma nasu ƴaƴan su tozarta to su kiyayi sha'anin ƴaƴan wasu da ke hannunsu ma'ana al'auliya'u su waliyai majibinta al'amarin marayu ya kafu na suna jin tsoron annahum cewa su su ma sai mutu na za su mutu wa yabqa auladuhum sigaran a bar su bar ƴaƴansu ko ƴaƴansu su wanzu suna ƙanana haka ne sura ka faliyata kullaha su ji tsoron Allah fi amril yatama cikin sha'anin marayun da ke hannunsu wal ya- wal ya'tu ilaihim ma yuhibuna su rika zuwa musu da abin da suke so an yuf'ala bi zurriyatihim ay ma ƴaƴansu min ba'dihim bayansu wato abin da shi ma sunan da yake gaya mana kullum abin da muke ta faɗa kar ka yadda ka cutar da ɗan wani dan ai- kai ma za a iya cutar da naka kullum idan kana son naka ya zauna lafiya to kaka cutar da na wani da kowane irin nau'in cutarwa kuwa kowane irin nau'in cutarwa ba za ka taba ba zai taba yiwuwa ka cutar da na wani kai a banna ka ba wallahi ba zai yiwu ba wannan ka'idar Allah ne saboda in aka samu marayu suna hannunka kana kula da su kana kula da sha'anin su to ka kiyaye matuƙa abin da ake nufi na kiyayewa kar ka yadda ka cutar da su don wata rana kai ma za ka mutu kabar naka in ko ka cutar da su to ran da ka mutu da kabar naka to abinda baka baka so sai ya samu naka saboda abinda kai mai ƴaƴan wasu wato Allah yana da ka'ida mai kyau mun yi magana da wani bawan Allah a zari yake ba mu labarin wani malami duk kun san shi nan na faɗa kuma duk za ku gane kowa nake faɗa kuma zan faɗa da tunda alkhairi ne shi alkhairi faɗin shi ake na je wajen shi yake ce mana kaga a cikin zariyar nan namu sai na ce mai a ya ce gaskiyar magana kaga malam Ahmad Sa'id Sa'id Makari baba malam Ibrahim ya ce a malaman zariyar nan ba mu da irin shi na ce me yasa ya ce saboda yanda ya kula da 'ya'yan mutane babu malamin da ya kula da 'ya'yan mutane a zariyar nan irin shi ya ce shi ne ɗan malami zai rasu idan malamin ya rasu sai 'ya'yan shi su ɗauki littattafan shi littattafan shi malamin su ɗauka su je su siyar ya ce wallahi idan suka siyar masu sai da littattafan sai su koma su gaya ma shi malam makari sai ya zo sai ya sa kuɗin shi zai sa idan ya sa kuɗin shi sai ya fanshi littattafan a wajen wannan mai sai da littattafan sai koma ya je koma gida ya kira yaran ya musu fada ya musu fada ya dauki littattafan ya mayar musu kuma ya mai ya kai su makaranta ya ce irin wannan an yi su ba za a kirga ba a cikin garin zaria eh ya ce sannan sannan ko a gobe da za ka je gidan malam makari kamar ka je bayan magarba tunda ni na shashsha zuwa musamman lokacin da ina son zan yi karatu a jama'atu wallahi za ka ji ana cewa ka wannan daktawa ne kenan profesawa ne daktawa ne akalla ka ga mutum ashirin ko goma sun zo gidan shi mafi yawansu dukkaninsu shi ya yi musu hanya wasu ka tafi Sudan, wasu Misir, wasu Madina har ka karatu. To akwai makarantarsa da yake yake yake abin nan aka kulliya haka da yake abin nan. Wallahi su din waɗancan da ya hidima su suke kokarin kowane gasa suke yi masa zo su hidimta mai saboda yadda ya musu to kuma ga yadda Allah ya maɗan shi shi ma. To wani shi ne ka'idar Allah kawai. Ka'idar Allah kenan kawai. Wannan kuma shi ne dalilin da zaka ga mafi yawa 'ya'yan malamai suke zama malamai. eh shine dalili malamin ta'alimi ma ai ya kawo yace ƴaƴan malamai suna zamowa malamai ne saboda tausayin iyayen su ga ƴaƴan wasu yau sai ƴaƴan su sai su ma Allah zai tibinci al'amarin su saboda sun tsaya sai sun ƴaƴan wasu sun zama wani abu sai Allah su ma ya maida nasu su zama wani abu saboda ko da ko ta yaya kar ka yadda ka ce dan wani ba zai zama kaza ba ko ka cutar da dan wani wallahi sai an cutar da naka Allah ya gyara mana ƙarshen mu Allah ya gyara mana zukatanmu wannan kenan to shine malam yake magana a wal yaqulu sannan su faɗa liman hadaratul wafatu ga wanda duk mutuwa ta zo mai kaulan sadida zance da da tace sawaban zance wanda yake na daidai bi an ya amuruhu an ya tasaddaka biduni sulusi su umarce shi da yayi sadaka da abin da bai kai sulusi ba wa yad'ul baqiya liwarasati yabarraguwan ga magadan shi wala yatrukuhum alatan kai ya bar su matsiyata talakawa innal ladina
innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara وسيصلون سعيرا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا bayan Allah shi ya gama wannan ya gama jawo hankali ga yanda za a yi ga yanda za a yi ga yanda za a yi ga yanda za a yi sai kawo gargadi mai zaki yace innal ladina lalle waɗannan da ya akuluna amwalal yatama suke cin dukiyar marayu zulman da zalunci to waɗannan bigai da haƙƙi ba tare da haƙƙi ba kenan to inna ma yakuluna fi budunihim mislaha nara kwatankwacin wannan abin da suke ci na zuciyar marayu to kwatankwacin garwashin wuta suke ci li'annahu yaqulu ilaiha dan ranar alkiyama garwashin wuta wannan abin zai koma wasa yaslauna da sannu za su shiga yadkhuluna za su shiga sa'ira wuta mai tsananin zafi shine naran shadidatan wuta mai tsanani ya hatari kuna fiya za su kona a cikinta. Ƙala Rasul sallallahu Alaihi wasallam, manza Allah zira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce, Lailata usiri ya ya ce, a daren da aka yi Isra'i da ni, an yi Isra'i da Miraji da annabi ko? To ya ce, annabu sallallahu Alaihi wasallam, manza Allah mai tsira da aminci, marra bi khalqin rijalin ya wuce da wasu halitta mazaje ne. kullun minhum kowane ɗaya daga cikinsu lahu mashfarun yana da ƙatotan leɓe ka mashfar ba'i kamar leɓen raƙumi kowannen an mai da leɓen shi ƙatoto kamar na raƙumi wayalqumuna wayam- wayal- wayalqamuna aljamarat suna hadiyar garwashi minan nari na wuta kowannen su an mai leɓa shi kato sai a zo da garwashi a wata wayar dutse ne ma aka mai da shi ya zama garwashi jajawur sai a sanya mai a cikin baki fatakhruju sai ta fito min adbarihim ta duburansu faƙala sai manzo Allah ce man haula'i waɗannan kuma suwaye ƙala sai aka ce haula'i kaga waɗannan akalatu amwalil yatama masu cin dukiyar marayu ne Allah shi kiyaye na'am sadaqa sadaru hadhihi al-ayati farkon waɗannan farko a sadaru hadhihi surati farkon wannan sura yatakallamuna ak na'am sadaru hadhihi surati yatakallamu farkon wannan suran yana ta magana ne fil ajwafaini al batni wal farj farko sura nan yana ta magana ne akan abubuwa guda biyu wasu kafofi guda biyu wanda mafiya sabo da su ne ake yi shine ciki sai farji wa kuma kaga waɗannan biyu aksaru ma yudkhilun nasa nara su ne mafi yawan abin da ke jefa mutane a wuta ya kulu rasul sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce man yadmanu li duk mutumin da ya lamunce mu ma bai na lihiyayi abin da ke tsakanin geba da haƙo annan haɓan shi abin da ke tsakanin gemun shi wa ma bai na rijilaihi da abin da ke tsakanin ƙafafuwan shi a dumanu lahul jannata ni kuma zan lamunce mai aljanna mana duk wanda ya kiyaye ba harshen shi ya kiyaye kuma farje shi ayi lisana wal farj shine harshe da kuma farji wa yaqulu rasul sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yana cewa idmanu li sittan admanu lakumul jannata ku lamunce min abu guda shida ni kuma zan lamunce muku aljanna asdiku idza haddathtum ku yi gaskiya a lokacin da za ku yi magana idza haddathtum asdiku idza haddathtum ku yi gaskiya a lokacin da za ku yi magana duk lokacin da ka bude baki za ka yi magana kakka yi daga faɗi ƙarya na ɗaya kenan wa idza wa'adtum fala tukhlifu in kun alƙawari kar ku yadda ku saba kar ku yadda ku saba alƙawari na biyu kenan wa idza tumintum fala takhunu nam fala ta khunu fala ta khunu kar ku ha'inci a lokacin da aka amince muku kar ku yadda a amince kar ku yadda a amince maka kai ha'inci sai ake ce mazamba cikin aminci go wa fa zo aidiyakum ku kiyaye hannuwanku kar ku cutar da mutane da hannunku wa gaddu absarakum ku riga rinsa idanuwanku wa fa zu furujakum ku riga kiyaye al'auranku warkulul jannata bi salamin kwa shiga aljanna da aminci da kala umaru sayyidina umar ya shiga ala abi bakr ne siddiq wajen sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu ma Allah ya dada su su duka su biyu sai ya samu sayyidina abubakar wa huwa yajibu lisanahu sai ga abubakar yana jawo harshen shi da hannunsa yana jawo harshen shi waya jaribu kuma yana bugun harshen yana jawo harshen yana bugun harshen qala lahu umaru sai sayyidina umar ya ce mai mahalan kai sannu sanu ya ababakrin ya kai abubakar gafar Allahu laka jin Allah ya tabbata a gari ka mahalan din nan kalma ne da ake faɗa ga wanda kake son yayi abu a nabe ana cewa mahalan akan kuma iya ana iya shirye mimun din a sa bawon a ce mahalan mahalan ala rislika hadil aidiki ko wala tukhallifa bi malam tabiki fa ma kallaftaha wa suktaha fawqa fatan lam yashfiki wani littafi da aka fara koya ma yara suka gudu shamakamakiya ana cewa mahalan ana cewa bahalan to shine abubakar kai sannan sannan mana gafar Allah laka jika Allah ya tabbata a gare ka me yake faruwa ka kala sai abubakar ce inna haza kaga wannan harshen auradani mawarida shi yake gangara da ni magangara ta halaka wa adkhalani wa adkhalani annara kuma shi yake kokarin sai ya shigar da ni wuta ga nan sun hadisin kama haka جاء في موضع مالك يزو موضع مالك عن زيد بن أسلم دقى زيد بن أسلم عن أبيه دقى بابنش أن عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر ياشي وجه سيدنا أبو بكر الصديق وهو وهو يكتب لسانه سيدنا أبو بكر ينجان هرشيشي فقال له عمر سيدنا عمر يشي مي مح kame daina wannan abun da kake yi abubakar gafara Allah laka Allah ya ce maka me kake yi haka abubakar ka daina kala abu fakala abubakar sai abubakar ce inna haza kaga wannan harshen aure da nil mawarida shi ya gangarar da ni magangara ta halaka to da da Abubakar ya faɗi haka fa atau ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai sai na Umar sai sai na Abubakar suka zo wajen Annabi fasala rajulun sai wani mutum ya tambayi Annabi da suka maimaita abin da ya faru hal yu'akhizuna hal yu'akhizuna Allahu bima naqulu yanzu abin da muke faɗa kawai ƴan zantuttukan da muke zama mu dan zauna kawai mu dan ce kaza mu dan ce kaza yanzu shikenan zai zame mana matsala a wajen Allah qala rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mai fakilatka ummuka kai ka uwarka sai wabinka saboda saboda girmar da maganan da ya faɗa wai magana yake wai yanzu harshe kawai ƴan maganganun da muke yi sai zame mana matsala sai ce mai sakilatka ummuka wa hal yakubbu nasu ko wa hal yakubban nasa ai babu abin da ke jefa mutane ala wujuhihim ta fuskokin su a jefa su su kone ta fuska finnari a wutar jahannama illa hasaidu alsinatihim sai girba girban harsunan su sai girba girban harsunan su to daga harshe Allah ya kiyaye akhraj ahmad imam ahmad ya fitar fi musnadi a musnad nashi ya mu'az daga mu'az bin jabal an annabi sallallahu alaihi wa sallam ma yake mizrala da min yace sakhilatka ummuka uwarka sai wabinka wa hal yakubbun nasa shin akwai abin da ke kifar da mutane ne alama na khirim a bisa zozan hancinsu fi jahannama a wutar jahannama illa hasaidu alsinatihim sai girba girban harsunansu musnad ahmad musnad al-ansar hadisu ma'az bin jabal baraka harshe Allah ya kiyaye man wusiya sharra laqlaqihi duk wanda aka kiyaye sharran harshen shi wa zabzabihi to da zabzabu da laklaku gaskiya da harshe ne amma shi laklaku kan harshen nan zabzabu kuma harshen gaba daya wa qabqabihi aka kiyaye sharrin cikin sa faqad waqiya sharra kullahu faqad waqiya sharra kullahu wannan an kiyaye shi sharri dukkan sharri kowane irin sharri an kiyaye shi duk wanda aka kiyaye sharrin waɗannan abubuwan da sannan ga Allah ya saka gori an kiyaye sharri dukkanin sa man wukiya sharra ma bai na liyayi duk wanda aka kiyaye shi sharrin abin da ke tsakanin gemunsa wa rijilai da kafafuwarsa faqad wukiya sharra kullahu an kiyaye sharri dukkanin sa ara aita sadara surati sadara hadhihi surati kana ganin dai yanda farkon wannan suran wa hiya suratul nisa'i suratul nisa'i kulluha dukkanin farkon ya takallamu fil ajwafain yana magana akan kafofin nan guda biyu ne al badan wal farj ciki farji qala rasul sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace dakhaltu dakhaltu al jannata na shiga al janna fa wajadtu sai na samu aksara ahliha mafi yawan yan aljanna al masakin ko al masakina sai naga duk talakawa ne sun fi yawa a aljanna wa dakhaltu an nar sai na leka wuta fawajatu sai na samu akasara ahliha an-nisaa sai na samu mata su ne mafi yawa a wuta dalili manzo Allah ya ce li annahunna saboda su mataye yukusirna la'anata suna yawan la'anta yanzu ka ji tsina tsina daga bakin su waya kafurna ashira kuma suna kafirce mawa zamantakewa ko kace suna butulce mawa zamantakewa tsakaninsu da tsakanin mazajensu hadisin gashi kamar haka. Wara da cikin sahihaini ya zo a cikin sahihul Bukhari da sahihul Muslim. Annan Rasul sallallahu Alaihi wasallama kala manzo Allah ya ce, "Ibbalatu fil jannati na leka aljanna, fara aitu aksara ahliha alfukara sai naga mafi yawan yan aljanna talakawa ne, wata latu fil nar sai na sake leka wuta, fara aitu aksara ahliha annisa sai naga mafi yawan yan wuta mata ne." muttafaqun alai bukhari da muslim to har ila yau wata ruwayar yace annam ci gaba da wancan ruwaya yace law asanta ila ihdahin ihda hunna da zaka kyautata ga ɗaya daga cikin mataye muddatan dawilatan zamani mai tsawo kana ta kyautata mata kai ne in ta ci da safai kai ne da rana kai ne da daddare kai ne rashin lafiyarta kai ne kuɗin anguwanta kai ne tufafinta kai ne oman wancinta kai ne na wankan kai ne sabon komai dai kai ne kai har kudin zubi kai ne ko ba gaba ne to amma me zai faru sun mara asimin kama ya su'uha sai wata rana ta ga wani dan abu dan kaɗan ka dan munana mata ta taqulu abinda za ta ce wallahi ma ra'aitu minka khairan ka tu mai ka taɓa mun ban taɓa gano wani alkhairi tare da kai ba kai in ban da malar ruwa me zai sa an aure ka in me ka taɓa mun ko me ka taɓa mun ba zancen mata ba ne to wannan kusan shine abinda manzo Allah yake faɗa ya kulu rasul sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yana cewa simfani min ahalin nari ma ra'aituhuma ba'du wasu sitti guda biyu da na gani na ‘yan wuta, to ni ban ga wasu mutane masu shan muguwa azaba kamar irin nasu ba. Rijalun ya ce wasu mazaje na gani bi aidihim siyatun a hannayensu akwai bulaloli ka aznabil bakari kamar bindin shanu yadribu na bi hannasa suna dukan mutane da su. Wani sa'an sannan na ga wasu mataye, ko wani sa'an wasu mataye sannan kasiyatun ariyatun. ga su kamar da tufafi kuma ga su tsirara ma'ilatun karkatattu mumilatun ma'abota karkacewa ala ru'usihinna a kawunan su ka asminatil bukhti kaman tozan raƙumi ko toran tozan sa ake ce mai aturkumami waɗannan matayen la yajidna ra'ihatal jannati ko kamshin aljanna ba za su ji ba wa qad tujadu ra'ihatul janna ana ko samun kamshin aljanna ne min masafati khamsi ata sanatin shekara ɗari biyar tsakaninka da aljanna ta ce shekara ɗari biyar tsakaninka da aljanna zaka fara jokashinta to su tsakaninsu da aljanna ko shekara ɗari ta ce shekara ɗari biyar ba za su je kusa da aljanna ba sai manzo Allah ya ci gaba da cewa aka saro a halin nari kai mafiya yawan fa yan wuta annisa umata ne wa aka saro ma yudkhilir rijalan nara aidan annisa kai mafi yawa mazan ma da ke shiga wuta mata ne ke jefa su saura kamar za Allah ya ce musu su rika yawan sadaka ko da da barin dabino ne ko da da barin dabino sannan bayan nan su rika yawan salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam na da lokaci ko na'am wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan lalle waɗannan da da za su bar wasu 'ya'ya a bayansu waɗanda suke raunana za khafu alaihim za su ji tsoron tozarta a gare su to falyattaqullaha su ji tsoron Allah wal yaqulu qawlan sadida su rika fada mai kyau game da mutane innal ladzina yakuluna amwala al yatama lalle masu cin dukiyar marayu zulman da zalunci inna ma ya'kuluna fi budunihim nara suna cin wuta ne a cikin su wa sayasaluna sa'ira da sannu za su kono a cikin wutan sa'ira yusikumullahu
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إكوة فلأمه السدس من بعد وصيته يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
يوصيكم الله في أولادكم للذكر للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان أليما حكيما الله زي فار ربان قادو دا كنسا يوصيكم الله الله يني مكو وصية يأمركم الله الله ينا أمرتكم في شأن أولادكم في شأن آيانكم bima yurkaru da abin da za mu ambata a nan gaba yanzu. Lissakari namiji minhum daga cikin ‘ya'yayenku, ka mutu ka bar ‘ya'ya maza da mata, mislu hazdil unsaye ne a bashi kasan mata biyu. Wato, wannan na daga cikin abin da turawan duniya suke zuga mata a kai, suke kokarin cewa wai ai musulunci ya tauye su don haka dan me za a ce wai za a ba su ɗaya cikin cikin namiji a bashi kasan su biyu su kuma a ba su rabin na namiji dan me za a yi haka abinda turawan duniya suka kasa ganewa gabaki ɗaya rayuwar mace a hannun maza take zuwa a hannun maza take komawa mace in tana karama mace in tana karama tun da aka haife ta da ita da maman namijin miji babanta ne babanta ne zai ta dawainiya da ita da maman nata ko ba haka ba haka za ta ta tafiya haka za ta ta tafiya haka za a ta tafiya ana ta tafiya har ta fara girma ta fara girma idan ta kai munzalin kasancewarta mace wani ya gani ya ji yana so to tun daga nan shi ma fa aiki ya same shi ko ba ka ba kudin anko shi ne ko ba ka ba kudin kudin dan a Kano ha wani kudi ake bayarwa kudin Maulidi dan ba a Kano kudi ba e bayan kudin anko Ramadan ba ta shi ne komai dai wannan abin har aka ga shi ma ya aura ko yana aura shi ma ne ya ci gaba da walhalu ana nan ana nan a ci gaba da tafiya a ci gaba da tafiya a ci gaba da tafiya ta zo ta haihu idan ta haihu ta girma da ita da da ita uwar da uban ƴaƴa su zo su tallafa mafi yawan masu tallafan ƴaƴa maza ne ko ba ka ba sannan a lokacin da aka raba gado aka raba gado misali aka ba yayanta aka ba yayanta biyu ita aka ba ta ɗaya rabin nashi ɗaya ana zuwa magana aurenta a cikin nashi zai sake ɗibo waye ƙara zuba a cikin anatanin sarka gaba ɗaya hidiman mata akan maza suke isa musulunci ya ce to mace a bata rabban raban da za a baimawa maza namiji a bashi kaso biyu akan na mace to sannan kuma abin da suka kasa gane kafin zuwan musulunci ba kamar yadda na faɗa a baya su ma fa kayan gado ne matan su ma raba su ake yi a rabawa ne ɗibu uku ne ɗibu hudu ne ɗibu biyar yau kuma sai zama to har su ma ana ba su wani irin gata ne wannan wanda musulunci ya musu to raka musulunci gatan ta mata yayi mutunta su yayi Allah subhanahu wataala ya ƙara fahimtar da mu addini to sannan izaji tama'ata shine idan aka samu maza da mata sun haɗu to falahu falahu nisful mali idan aka samu maza da mata sun haɗu ka mutu sai kamar yaya uku namiji ɗaya mata biyu to shi namijin falahu nisful mali a bashi rabin rabin dukiya walahu man nisfu su kuma biyu mata din sai su sai a basu ɗaya sai su raba ɗaya kasan kenan ko rabin ya ɗauki rabi dubu ɗari biyar ne ya ɗauki dubu ɗari biyu da hamsin sai a basu nawa ɗari biyu da hamsin su kuma su raba ɗari da ishirin da biyar biyar. Aka ne ko? To shi ne halaka halikun wani mai rasuwa ne ya rasu. Wata raka salasata auladin sai ya bar ‘ya'ya guda uku. Zakaran wa bintain ya bar namiji ɗaya da mata guda biyu. To yi kusa mulmalu nisfaini za a raba dukiyan nan ne duke kashi biyu. Nisfai anam nisfun lissakari rabin a baiwa namiji. والنصف الباقي shi kuma rabin yuqsamu bainal bintayn yuqsamu bainal bintayn sai araba ma wadannan ayya mata guda biyu to fa in kunna ayil auladu nisa'an faqat idan ƴaƴan suka zama to mata ne kawai fa mata ne mutum ƴaƴa ne mutum mata ya mutu ya bari focus na taini daga biyu zuwa sama shine ce sama sama da biyu ai na taini fa ma fauka kuma ka mutu ka bar ƴaƴa dukkanin su mata amma sun kai biyu kai koma sun fi biyu din to falahunna sulusa ma taraka za a raba dukiyarka uku ne sai su ɗau biyu cikin uku ka bar dubu ɗari shida dubu ɗari shida a raba ta uku nawa za ta zama za su zama ɗari ga ɗari hudu ga kuma ɗari biyu ta ba dubu ɗari hudu a wannan abin da ka bari shine kashi biyu cikin uku ko to shine abin da za a yi to shine ai falahunna sulusa ma taraka ai mai su shine mamaci wa in kanat al mawludatu wahidata idan kuma yar kabari kwaya ɗaya mace fa to falahan nisfu za a ba ta rabin dukiyar ka ne wali abuwaihi iyayensa kuma shine abuwail maiti iyayen mamaci al al abi wal ummi uwa da uba sai qur'ani ce maka to li kulli wahidin minhum as-sudus kowanne ɗaya za a bashi ɗaya cikin shidan dukiyar ne mimma tarakana daga abin da shi mamaci ya bari in kana lahu waladun amma fa in yana da ɗa mutum ya mace yana da ƴaƴa to iyayen shi na nan za a ba su ɗaya cikin kowanne ɗaya za a ba kowanne za a ba shi ɗaya daga cikin shidan abin da shi mamaci ya bari in kana mutawaffa taraka waladan in ya bar ɗa namiji guda ɗaya fal fal za mu zo kai arama fal abwani su mata su ƴaƴan a iyayen lahu masudusu za a ba su ɗaya cikin shida ne fa illam fa illam yakul lahu waladu in bai da ɗa ya mutu bai da ɗa wa warisahu abawahu sai zaman to iyayen shi ne za su gaje shi kadai fakar kadai au ma a zauji ko kuma tare da miji ko da mata ana tare to fal ummi sulusu sai a baiwa uwa ɗaya cikin ukun dukiyar ana tare an ci iyayen shi na nan bai da ɗa yana da mata to uwa za a bata ɗaya cikin nawa a'a fal ummihi sulusu za a bata ɗaya cikin ukun dukiya sulusul mali shine ɗaya cikin ukun dukiya fa in kana lahu ikhwatun idan yana da ƴan uwa misali mu koma can wancan din mutum ya mutu sai ya bar dukiya to sai yana da uwa yana da uba yana da mata To ita mata idan ba ɗa za a ba ta ɗaya cikin hudu ne, ana tare? Uwar shi za a ba ta ɗaya cikin uku, baban shi zai kwashe ragowa. To, yanzu sai a raba dukiyar gida goma sha biyu. In aka raba ta gida goma sha biyu, nawa ne ainihin a sulusun goma sha biyu? Uku ko? to kaga uku za a ba uwar. Nawa ne sumunin goma sha biyu, a ba sumuni ba, eh rubu'in goma sha biyu. Hudu, a wancan uku ne, uku ne, sha biyu za a raba, in haka raba sha biyu, silisin goma sha biyu zai zama uku ne, ko? Haka ne ya yi ko? To in haka ba sa uku, saura nawa saura tara na haka ne na eh hudu so uku sha biyu sulusi eh hudu so uku haka haka ne hudu so uku sha biyu za a bata hudu saura nawa saura takwas to sha biyun nan dai in aka raba ta sau hudu nawa za ta zama saura uku ko to za a ba matar uku sauran fa saura nawa saura shida to biyar ne ya rage in an raba sha biyu aka ɗibu hudu a sha biyu saura nawa saura takwas aka zo aka ɗibu uku saura nawa saura biyar sai a ba uban biyar ana ji to haka za a yi to sai dai fa in kana lahu ikhwatun idan ya zamanto shi mamacin yana da ƴan uwa ai isnani fasa'idan yana da 'yan uwa mutum biyu ko kuma sun fi biyun zukuran wa inasa suka zama 'yan uwan maza ne da mata can mun ce bai da 'yan uwa ne ba nan ya zama to yana da 'yan uwa to mahaifiyar ta tashi daga uku da uku muka ce za a bata ai to fali ummihi sulusu za a bata ɗaya cikin shida ne mahaifiyar me yasa saboda yana da 'yan uwa to kusa yanzu ne za a ba 'yan uwa kukan rashin dan uwansa kawai sun kange ne an kange su sun kange uwa gabanin cin silis uba ya kange su gabanin cin kokobu kawai su kukan rashin dan uwansu su more wal baqi lil abiyaw rago sai a ba uba wala sai a lil ikhwati yan uwa ba su da komai min ba di wasiyatin wannan bayan wasiya ne yusi biya wanda yayi wasiya da ita autainin ko kuma bashi ba a raba gado sai an fitar da wasiya ko bashi za mu kai a yakuri mu karasa. A ba uku, ‘ya'yanku, iyayenku maza, wa abna uku da ‘ya'yanku mata, wa abna'ukum da ƴaƴanku aba'ukum iyayenku maza da mata wa abna'ukum ƴaƴanku maza da mata la tazaruna ba ku sani ba ayyuhum wanne ne daga cikin su aqrabu lakum naf'a da za su zamantowa amfani a gare ku fi duniya wal akhirati a duniya da lahira dalili al'abu shi uba la yahjubuhu al-libnu da bai kanje uba hakanan wallibunu da la yahjubuhu al-abu uba bai kan gyada idan mutum ya bar ya mutu ya bar baban ya bar dan sa ba zai kanje uba ba uba ba zai kan gyada ba ana tare to sai shi ci to li annal hikmata fil miras hikima take cikin gado shine manun tafa'a waliyun bimali duk wanda macibincin al'amarin sa yayi amfani da dukiyarsa bayan rasuwarsa da khalal jannata wannan zai janya mun shiga aljanna wanda ya tara dukiyar ya aka ci gadon dan wannan gadon nashi da aka ci to wal mutawaffanu shi ko mutumin da ya mutu ya mutu lam yudratu ba asali ayi warasati humul awliya wadanne ne zai zama to yafi amfana da su a cikin majibinta lamarin nasa halil abu shi zai zama uba ne anil ummu awil ibnu ko fada da uban zai fi amfana ko da da to shi ba wanda zai kange wani a wannan falihaza saboda wannan ne tabbata lil abi nasibun wa lil ibni nasibun wannan ne yasa ya tabbata ga da yana da rabo uba shi ma yana da rabo faridatan min Allah wannan farlantawa ne raban gado ne daga Allah inna Allah shi Allah kana ya kasance aliman masani ne bi kalbi da halin halittarsa hakiman mai hikima fi ma dabbara cikin abin da ya tsara sai malaki masailul fara'id kaga masalolin gado ma wakala Allah alaiha nabiyan wala malakan Allah bai wakilta wani annabi ko wani mala'ika ya raba gado ba dalili ta walla qismatal miras Allah ya jibinci raban gado ne da kansa me yasa wa zalika li shikin nas saboda yadda mutane suke da kwadayi da dukiya suke da rowa da dukiya wa hirsihim da kwadayi su alal mali akan dukiya suraka falau kana rasulu yau da za a ce annabi ne huwa allazi tawalla qismatal mirasi shi ya dubinci raban gado lattuhima da sai wasu daga cikin masu karɓar gadon sun tuhumce shi wa ude da sai wasu sun yi gaba da shi wa man abgabahu duk ko wanda ya ki wani annabi ko ya gaba da shi shakiya zai samu rashin arziki zai tabe shakawatan rashin arziki da tabewa la sa'adata ba'adaha abadan wanda ba zai samu arziki a wajen Allah ba har abada isa Allah sai ya cibinci rabon gado da kansa. Wato anan kafin wuce in ɗanyi wani jawo hankali, wani rabon gado ne tabbas ba wai na da shakka ba da gaske ne tabbas na ji labarin yadda aka yi shi. To kuma bayan nan sai na ji labarin waɗanda aka yi rabon gadon suna korafi kuma ya cancanta su yi korafin. Abin da ya faru a rabon gadon da aka musu aka ce wai ai su manyan 'ya'yan wai sun amfana da uban lokacin yana raye. Sun amfana da shi wai ya yi musu wahala. ya dan yi musu aure ya musu waye ya musu waye saboda haka araban sai zaman to an ba araban sai zaman to to saboda haka saboda ya musu wahala ya musu wahala su kananan ba su amfane shi bai amfani ba su amfani uban ba a tunanin mai raban gada saboda haka sai zaman to an dan fifita su kananan akan manyan wannan hukunci ne da ma anzalallahu bihi min sultani ba hujja akan wannan ba hujja akan wannan ba ka da hujja ko me mahaifi ya mai ‘ya'yansa lokacin yana raye idan ya rasu daidai wa daida za a raba gadansu. Babu maganan wani ya amfana da shi, wani bai amfana da shi ba. Yawan da shi ne abin da yake akwai kawai. Wannan ba ba tsari ne na addini ba kuma ba tsari ne na musulunci ba. Yawwa, Allahumma in ka ga an ɗauki kuɗi an baiwa wani na mamaci ɗayan abin da muka faɗa ne a baya. Wasiya ko gado. to ita kuma a ka'idar wasiya fala wasiyata lil waris duk mutumin da zai gace ka ba za ka bar wasiyar a bashi wani abu ba kana da yaya kana kwance baka da lafiya sai ka ce to wane na wa gona ta ta waje kaza ko gidana na waje kaza na baiwa wane baya cikin gado na baiwa wane kana kwance baka da lafiya za ka iya mai kyauta kafin wannan lokaci kyauta tsakanin ɗa da uba wannan wani abu ne duk dare abinda annabi ya nuna an za ka yi duka haɗa su ka ba su To amma ka ba da wasiya cewa in na mutu abu kaza na ba da wasiya a bawa ne kuma wannan nan na da gado ba a yin haka. Za ka yi wasiya ne ga wanda bai da gadon ka. Yanzu misali kai ne ka riƙe wani yaro misali kaman agola agolanka sai zama to yi ma wahala yi ma wahala yi ma wahala gashi kuma yanzu zaka bar duniya ka san in ka mutu bai da komai to a wannan sai ka ce to in na rasu wana kaza a bashi kaza to za a duba a gani bai fi bai fi sulusun dukiyarka ba idan bai in ya fi sulusi a cikin abin da ka ɗaya cikin uku duke ka to ba za a bayar ba za in magada ba su zartar ba idan magada suka zartar dama su ma sun wadata suna da kuɗin sai suka ce a to dan an ya ce a ba wani a bashi amma ƙara mai da kaza in sun yarda gaba ɗayan su ba laifi wannan ana tare saboda ka shi shi sha'anin gado haka yake wallan ma kana alqasamu min Allah tabaaraka wa ta'ala yayin da raban gado ya zama to daga wajen Allah ne to radiya kullu wahidin min alwarasati sai zama to kowa daga magada ya yadda da abin da Allah ya raba faridatan min Allah wannan rabo ne daga Allah inna Allah shi Allah kana aliman ya kasance masani ne da khalqihi da halitta hakiman mai hikima ta shi cewa haza huwa almiras suri to wannan fa gado ne na zahiri na sura na zahiri kawai wal miras hakiki gado na tabbas na hakika يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الله يتي إنا معاشر الأنبياء لا نورث mu jama'ar annaba ba a gadon mu ma tarakna hu sadaqatun duk abin da muka bari kawai sadaka ne wa qala sai ce su ai magadan namu kuma al ulama warasatul anbiya'i malamai su ne magada annabawa ayi hakuri saura dan kadan mu garasa idan dan haka man wulida wiladatan suriyatan duk wanda aka haife shi haihuwa na sura na zahiri falahu falahu nasibuhu min almirasi as-suri shine gadon shi raban shi na gado kawai na zahiri wa man wulida wiladatan ma'anawiyatan duk wanda aka haife shi haifuwa irin na baɗi ne na na na ma'ana to falahu falahu nasibuhu min almirasi al-ma'anawi zai samu gado ne na ma'ana wannan mai shauki manu ne wai kana da uba na zahiri kana da uba na ruhi gadon ka na uba na zahiri shine tarkatan da ya bari gadon ka na uba na ruhi shine asararu da haqaiqu na halarar Allah kawai shine abin da yake nihi wa ilayhi yashiru qawlu qawlu Isa alaihi salatu wassalam zuwa wannan magana annabi Isa take nuni annabi Isa yana cewa lam yalidal hadarata ba zai shiga halarar Allah ba man lam yulad marrataini man lam yulad marrataini wanda ba a haife shi so biyu ba al wiladatul hissiya haihuwa ta zahiri ma'ana uwa da uba wal wiladatul ma'anawiyya haihuwa ta badini shine jan ruhin ka zuwa ga Allah to nan mu kwana ko to alhamdulillah سبحان ربك رب العزة عما يصفون